بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية التنسيق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف اجعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتي وأرفت نور تعصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وصلم الظالمين ونفسة الساكرين وفتنة الحبس القادرين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau litinin 19 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin makka zuwa madina 1444 wanda ya zo daidai da goma ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da yi mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai alaramma ya karanto mana aya ta ashirin da bakwai wadda ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى تسمية الأنثى ma'anar ayan ko da dai ba nan ya kamata mu tashi ba tunda ce mun fara karanta wancan ayan ba mu kai ga waƙafi ba sai wannan luran yasa aka tsaya da karatu haka amma mun gode mu Allah subhanahu wataala to za mu karanta wannan ayan sai mu ƙara komawa mu karasa abin da ya saura sannan sai mu ci gaba da karatun namu na yau cikin yardan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ce kaga innal ladina la yu'minuna bil akhirati innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa kaga wayannan wayanda ba su yi imani da Allah da ranar lahira ba su ne za ka tarar da su suna ambatan mala'ika suna cewa mala'iku mata ne ko ko mala'iku ‘ya'yan Allah ne, ko wani abu makamancin haka. Allah subhanahu wata'ala ya ce, a'a, babu wanda za ka tarar da shi yana da irin wannan tunanin, sai wanda bai yadda bai gaskata da Allah ba, bai gaskata da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba, shi ne za ka ga yana cewa mala'iku yara mata ne, kuma ‘ya'yan Allah ne. Allah subhanahu wata'ala ya ce, a'a, su mala'iku ba ‘ya'yana ba ne, a'a su ma bayi ne kawai bambancin su da ku shine su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna su ba sa saba wa Allah subhanahu wata'ala abinda Allah subhanahu wata'ala ya umurce su ba sa sabawa kuma suna aikata abinda Allah subhanahu wata'ala ya umurta da aikata ne sabanin dan adam shi dan adam Allah zai ce masa kai yayi yace sai yayi kar kai ya ce sai ya yi a ce kai ya ce kuma ba zai ba shi matsalan ɗan adam ce ne to Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma lahum bihi min ilm
wa ma lahum bihi min ilm in yattabi'una illa zann wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a الله سبحانه أعرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى يشهد وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا الله سبحانه وتعالى يشهد وإن متانا وما لهم بذلك من علم su wayannan ba su da wani ilimi ingantacce daga wurin Allah wanda yake da madogara wanda yake gaskata abin da su wayannan mutanen suka faɗa in yattabi'una illa sanna babu abin da suke faɗa sai dai zato babu abin da suke aiki da shi sai dai zato ba su da wani hujja akan wannan shi kuma ka'ida na zato ai baya tabbatar da abu da ka ce kana zaton wane mai kuɗi ne shikenan ya zama mai kuɗi da ka ce kana zaton wane talaka ne shikenan ya zama talaka aka ce to wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a shi zato baya tabbatar da abinda ba hakan yake ba an gane wannan Allah subhanahu wataala ya yafe mana to a mun taba aya biyu kenan a cikin karatun mu na yau ko da dai an ramma ya karanta fa har dan manta wallahi an zikrina walam yurid illa al-hayata dunya Allah subhanahu wataala ya ce fa'arid amman tawalli an zikrina fa'arid amman tawalla an zikrina ولم يرد إلا الحياة الدنيا ككودا كي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم akan dukkanin mutumin da ya kauda kai daga wannan wa'azi da kake masa ka kauda kai ya rasulullah ga dukkanin mutumin da ya kauda kai ko ya juya baya ga wannan addinin naka ka kauda kai ga dukkanin mutumin da ya juya wa wannan alqur'ani naka baya wanda babu abin da ya tasa a gaba illa hayatar duniya sai dai rayuwar duniya zalika mablaguhum min al-ilm wannan shine kaiwa kololuwansu a iyakan abin da yake da alama da ilimi yake da alaka da ilimi su dai kawai duniya duniya ina ka fito duniya ina zaka je duniya me kake nema duniya me ka sani duniya su abin da suka sani kenan wa min an-nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq haka wasu ke cewa sai Allah ya ce ku musulmai ka ku ce haka ku ku ce rabbana atina ne fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar to zalika mablaghuhum min al-ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi ubangijin nan naku shine mafi sanin wane ne yake kan daidai wane ne kuma yake kan bata wa huwa a'lamu biman ihtada kuma shine mafi sanin wane ne ya kama hanya na daidai akan wannan addinai da ake bautawa ake ake bauta akan su kaga kai ko baka ce komai ba ka san wannan addinin na musulunci shine addini wanda yake matabbaci kuma wanda yake daidai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin a wani ayan Allah subhanahu wataala ya ce inna dina inda Allah al-islam kafin mu je aya ta gaba walillahi ma fis samawati wa ma fil ard sai mu ruga a gurguje mu karasa karatunmu na jiya a karatunmu na jiya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama da iko inda muka karanta cewa wannan ceton da za a yi ranar lahira yana da sharɗa wanda har aka faɗa ko ko kuma mun faɗa wanda za su ceto ko na ko na manta inda daidai inda muka tsaya muka ce wannan ceton manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa'inda za su yi ta manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar lahira cikin hadisin da imam muslim ya rawaito da isnadin sa kai tsaye zuwa Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yaqulu Allah azza wa jal Allah madaukakin sarki yana cewa ranar lahira shafa'atul mala'ika ma'ana wayanda za su yi ceto ga sunan kaman haka mala'iku za su yi ceto annabawa za su yi ceto muminai za su yi ceto ko shine muka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah zai ce ranar lahira shafa'atul mala'ika mala'iku sun yi nasu ceton, wa shafa'an nabiyuna, annabawa ma sun yi nasu ceton, wa shafa'an mu'uminuna, muminai ma sun yi ceto. Shi ne jiya muka yi tambaya, muka ce ka tambaye kanka, kai mumini ne ko kai ba mumini ba ne. Tambaye zuciyanka kai ma yanzu, kai mumini ne ko kai ba mumini ba ne. to mene ya zuciyanka ta ce maka kai mumini ne to aka ce za ka yi ceto kenan kai ma ranar lahira walam yabga illa arhamur rahimina babu wanda ya rage yanzu sai wanda yake mafi mafi jin kan masu jin kai wanda yake shine Allah ya rage yanzu zai na yi shi ceton sai Allah subhanahu wataala fa yaqbidu qabdatan minan nari sai Allah subhanahu wataala yayi danka ko Allah subhanahu wataala ya sa a yi damka a gidan wuta hajjiya muka faɗa muka ce a yi ɗiban karen mahaukaciya kawai ko a muku na gayu ne a yi ɗiban shoki kawai a gidan wutan a yauwa kaga gayu sun gane karatu kaga ana cewa ɗiban shoki kaga duk sun wuf kawai za a ɗiba kawai ba wani a ba adadi kawai a- kwasa kawai Allah ya ce a zuba su a cikin gidan aljanna za a yi haka har so uku ana ɗiban mutane ba tare da adadi ba ana sawa a gidan aljanna wannan kaso ne na Allah kaso ne na Allah a cikin wannan ɗiban manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce fa yukhriju minha qauman sai wasu mutane su sama ta goma shi su ma a fitar da su wanda wayannan mutanen lan ya'malu khairan qattun ba su taba aikata aikin alheri ba ko kadan imanin ne kawai akwai amma wani aikin alheri su banda shi shirme da shiriri ta da shedanci babu abin da suka sani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wayannan mutanen su ma za a fitar da su adu humaman wanda wayannan mutanen sun koma bakin kirin kaman bakin gawayi wa yulqihim fi nahari fi afwahil janna a kofar gidan aljanna ko wani korama sai a wurga su a wannan koraman da ke kofar gidan aljanna yuqalu lahu naharul hayat wannan koraman ana kiran shi da suna naharul hayat fa yakhrujuna da an fitar da su sai su da da sun gama wanka a wannan kogin ko wannan koraman sai kaga sun dawo kama tahrul hibbata fi ha- fi hamilis sayl kamar yadda kwaya yake fitowa daga cikin kwasfansa idan ka shuka gyada idan ka fasa gyadan in ka hako gyadan ba za ka ga kasa kasa da tin da timin amma idan ka fasa gyadan ba za ka ga wannan dattin a ciki haka ce sai su dawo haka pes Allah subhanahu wataala ya yafe mana Imam Bukhari da Imam Muslim su ma sun ruwaito daga Abu Sa'id al-Khudri kan ceto da ake kiran shi da suna shafa'atul uzma ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi wanda yake a ya hada kowa da kowa wa waya tariq an al-mu'min alladhina najahum Allah minan nar a wannan ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana magana akan mutanen nan da suka tsira daga barin shiga gidan wuta wa idza ra'awhum annahum qad najaw fi ikhwanihim yayin da suka san tsira su ba su fada wuta ba yaquluna sai su rika cewa rabbana ikhwanuna ya Allah ƴan uwanmu to dama ya ka tsallake ko dama mun faɗa ranan hankali yana tashe ba za ka iya cina kowa ba hankali ya riga ya yi nisa to amma da zarar mutum ya natsa ya shiga aljanna sai ya fara tunani ina suwa ne ina suwa ne ina suwa ne to shine anan wurin manzon Allah yake faɗa yake cewa sai wayannan mutanen da ke gidan aljanna su rika cewa yaquluna suna cewa rabbana ikhwanuna ya Allah ƴan uwanmu kanu yusalluna ma'ana sun kasance suna yin sallah tare da mu wa yasumuna ma'ana suna yin azumi tare da mu to kaga akwai matukar muhimmanci kenan ka rika yin sallah a masallaci musulmai yan unguwanka suna kallon ka in an je lahira ka shiga cikin likita likita su yi shaida ce Allah wannan yana sallah taimake mu a bada ceton shi an lura ko ka zamanto kana yin azumi cikin al'umma idan ya zamanto ka fada cikin likita likita a lahira za a shaida cewa kana azumi domin wasu masu kudin yadda suke yi idan watan azumi ya tsaya sai su bar garin da suke sai su je wani gari sai su kama hotel tsawon kwana talatin din nan in ka ce yaya sai a ce sun je umara ne wasu ma ba umara ake cewa sun je ba wasu kai tsaye za a ga ma sun je dubai ne kai tsaye to wasu ba mu ce duka ba a kiyaye abin da muke faɗa wasu in sun je can ba sa azumin sai su yi abin da suke so in an kusa gama azumi sai su dawo ko kuma bayan sallah sai su dawo sai ya ga mutum ya yi bulbul abin shi Allah ya yafe mana to shine kaga wannan hadisin yake cewa wayannan musulman za su gane za su ce ma Allah subhanahu wataala ɗan uwanmu wane yana yin sallah amma yanzu gashi Allah mu mun shigo aljanna ba mu gan shi ba ɗan uwanmu wane yana yin azumi ya Allah mu gashi mun shigo aljanna amma shi ba mu gan shi ba an gani ko wa yasmuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana in an zo za a yi wani aikin alheri yakan sa hannu shi ma a yi wannan aikin alheri tare da shi fa yaqulullahu ta'ala sai Allah subhanahu wata'ala ya ce saboda mene wannan bayanin da suka faɗa ma Allah subhanahu wata'ala cewa kamar suna cikin wani damuwa ke sai Allah subhanahu wata'ala ya ce izhab ku tafi gidan wutan faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhrijuhu ku je gidan wutar nan duk wanda kuka sama a cikin zuciyar shi akwai imani da ya kai daidai da girman zinari ku ciro shi kalla abin da manzon Allah ya faɗa wa yuharrimu Allah suwarahum ala nari sai Allah ya hana wa wuta ta kona cikin su su da kansu za su shiga wutan ce kai sahun umi ta honan an ba mu cetonka taho kaiwa ne ta honan duk za su cire wanda a zuciyarsa akwai girman imani da ya kai girman zinari za Allah haka ya faɗa fa ya tunahu wa qad wa ba'dhum qad gaba fi nari ila qadami zalla sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa ya tunahu sai su zo musu wasu sashin su kuma sun riga sun ma bace a cikin gidan wuta waila an sabi ta kai wasu sun wasu wutan ma ta riga ta kai su sai dai kauri fa yukhrijuna man arafu sai su fitar da duk wani wanda suka sani ishara kan cewa kai kokari mutanen kirki su sanka ko kai kokari mutanen kirki na anguwanku su sanka kana sallah tare da su kana shine abin da wannan hadisin da yake kokarin nuna mana cewa wasu wanda suke ibada tare da wasu ne sun shiga aljanna ba su ga wanda suke ibara tare da su ba suka kai kuka wurin Allah cewa Allah ga halin da ake ciki Allah subhanahu wataala yanzu ya ce a je a ciro su to an ciro su sun mai uduna sai su dawo wurin Allah subhanahu wataala fa yaqulu sai Allah subhanahu wataala ya ce musu kaga yanzu sun je sun ciro wayanda a zuciyansu akwai imanin da ya kai girman zinari ko idan mutum bai gane girman zinari ba sai a ce ka je ka shiga gidan wuta duk wanda ka ga a zuciyan shi akwai daidai da girman kwayan masara an san kwayan masara ko a kawon ko ya gane arama sun gane to shi ke girman masara idan a zuciyan mutum akwai imanin da ya kai girman masara Allah ya ce a ciro shi to yanzu sun je sun ciro wanda a zuciyar shi akwai imanin da ya kai girman masara shi ne zinara muke kwatance da shi yanzu to yanzu an ciro shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai Allah ya ce izhabu ku kara komawa faman wajadtum fi qalbihi misqala nisfi dinarin fa akhruju ku je gidan wutan idan a cikin gidan wutan nan akwai wanda a zuciyarsa akwai imanin da ya kai rabin girman barin masara masaran kwara ɗaya kan raba ta biyu to rabin kamar wannan tarbin kenan dai ko ka raba shi biyu to idan akwai wanda yana da imani a zuciyarsa ya kai daidai rabin tarbin aka ce a ciro shi kaga da an ce a ciro wanda yake ya kai girman masara to yanzu an ce an ciro an ciro wayancan yanzu an ƙara dawowa ƙasa kuma saboda dai mutane su shiga gidan aljanna Allah baya son ya azabtar da mutane sai in mutum yana so a azabtar da shi sai Allah ya ce to shikenan tunda kana so a azabtar da kai fara azabtar da kai dai yanzu dai ka gani wanda ma yake da rabin imanin da ya kai rabin masara barin masara Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce mu wayannan mutanen su koma su ciro shi fa yukrijuna man arafu sai su fitar da wayanda suka sani summa yauduna sai su kara dawowa su ce ma Allah subhanahu wataala mun cire su fa yaqulu sai Allah subhanahu wataala ya ce izhabu ku kara komawa fa man wajabtum fi qalbihi mithqala dharratin min imani fa akhriju je gidan wutan nan duk wanda kuka sama a zuciyan shi akwai imani da ya kai girman kwayan zarra manin faɗa abin da mutane za su gane ba wani an kana ce mai kwayan zarra kwayan zarra ba zai gane ba ka san gero kowa ya san gero to ka raba gero kamar zuwa gida goma wala ya ce kai geron gwara ɗaya in ka kama geron gwara ɗaya ka raba shi zuwa gida goma to kashi ɗaya shine ƙwayan zarra ai ma ya yi yawa na faɗa ne na ku gane idan kana son ka gano yadda ƙwayan zarran yake idan ka buɗe labulanka da safe za a ga wani iska yana shigowa ko a cikin ko wani haske haske haka to wannan dan abin da yake yawo a cikin wannan haske hasken idan ka iya kamo kwara daya haka a ciki to shine kwayan zarrafa to Allah sai ya ce a je a duba a cikin gidan wutan nan idan akwai mutumin da akwai girman wannan a weight of atom ko a size of atom haka kuke cewa da turanci in akwai shi a cikin zuciyarsa Allah ya ce a ciro shi daga gidan wuta sai a ciro su wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi Imam Muslim ma ya rawaito shi hadisi mai namba 183 imam bukari a namba mai 7439 wannan mutane sun gama nasu ko Allah ya bada ceton wayan da zai bayar sai malam ya ce to sai uban gayya masoyinmu annabi muhammadu aka ce ga ceton da zai yi a ranar lahira shi annan Muhammadu ba ceto ɗaya zai yi wa ma. An gane wannan shi ba ceto ɗaya zai yi ba. Akwai shafa'atul uzma shi ne ceto na farko da za a fara yi. Ceton da mutane sun sha wuya ɗin nan malam. An tsaya tsawon shekara dubu hamsin. An matso da rana kusa da kawunan mutane. Yanzu rana tana can wannan wurin da take amma kana cewa kana jin zafin rana. Ko ba haka bane? Ko? to idan wannan ranan ya zo ranar lahira za a matso da ranan ne kusa da kanka idan ka daga hannunka haka za ka iya taba ta haka za a matso da ranan saboda haka za a ga kwakwalwar mutane yana ta farfasa yana ta farfasa tsawon shekara hamsin dubu hamsin ko tsawon shekara dubu hamsin ana tsaye har jiya muka faɗa idan kana son ka gano yanayin wannan tsayuwan in ka je gida ka tsaya a tsaye kawai kamar soja na awa biyu ka gaya za ka ci to wannan fa ba awa biyu ba shekara dubu hamsin fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana haka Allah ce to Allah kuma sai banza da mutane shine ma abin da yafi ba mutane damuwa ba tsayuwan mu ma Allah da ya banza da mutane kuma ka san da dan sauki sauki in kai laifi ma ana ɗan kallon kana da wanda zai yi laifi kawai zai ga amma basar da shi kawai an banza da shi kawai ba ma ranar da ma za a waiwaye ka to irin abin da ya faru kenan Allah ya bar mutane kawai ƙyale su kawai rana tana koda mutane to bayan wannan tsawon shekara dubu hamsin ɗan sai wasu bayan Allah sai su ce to ya kamata dai a je wurin annabawa a yi roko sai a fara zuwa wurin wayannan annabawan a je wurin annabi Adamu alayhi salatu wassalam annabi Adamu alayhi salatu wassalam ya ce ina tsoron wannan ranar kar in je in ce Allah a ce maki bayi Allah ya ce kai ma ai kana da laifin a aljanna kake da mun ce kakkaci wannan bishiyan kaci to yau za maka hisabi ya ce ko ku tare min da aiki amma ku je wurin annabi nuhu sai a je wurin Nuhu sai a ce ma annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya Nuhu ka cece mu ka je ka roki ubangiji ya cece mu a yafe mana wannan a zuwa mu mutane hisabi annabi Nuhu ya ce in kun tuna ni ne addu'a aka halakar da duniya ma gaba daya yanzu idan Allah ya ce za mun hisabi akan kowane halitta da ta halaka a wannan ruwan tufanin ta ina ni zan fara amma ku je wurin wani haka za a yi ta zuwa wurin annabawa har zuwa kan annan Musa da an zo wurin annan Musa alayhi salatu wassalam annan Musa alayhi salatu wassalam sai ya ce kun tuna a duniya na zo raba fada wani mutum ya dan mun haka haka da dan mai kulli daya ya mutu yanzu Allah ya ce za a mun hisabi akan wannan rai da na kashe yaya za a yi yanzu a ku je wurin annabi Isa da an zo wurin annabi isa alayhi salatu wassalam sai annabi isa alayhi salatu wassalam ya ce ai wannan aikin ba wanda zai iya muku shi ba yau sai annabi muhammad ba wanda zai iya wannan aikin sai annabi muhammad to ana zuwa wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi muhammad ya ce ana laha ana laha ni nake da wannan ranan har muka faɗa maganar da wani malami ya faɗa jiya ko ya ce kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nufin ai ina kallon ku ne duk ku je ku gama wannan zagaye zagayen wani ya isa iya wane mutum wannan ranar na Annabi Muhammadu shine aka sanya maka a cikin kiran sallah din nan da an gidan da kiran sallah ka rika yin wannan addu'an ko Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه ودرجة رفيعة أقول وين يدور وانا ودرجة رفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته to wannan makamal mahmud din da kake gani yake magana shine wannan cetan Allah kuma ya faɗa a Qur'ani ko wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan kenan Zala sallallahu alaihi wasallama sai je ya faɗi gaban zafi ya ma Allah kirari kirarin da ba wanda ya sanya ya kirarin yake Allah subhanahu wataala sai ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga kanka yau ba ranar wahala bane daga kanka sal roka duk abin da kake so washwa ka shi duk abin da kake so tashi tashi tashi annabi Muhammad sallallahu alaihi je ka duk abin da kake so an baka sai ya ce ce to wake ne a ta an baka ai maganar sai ya ce to an riga an bada idan sai ya fara maganar hisabi a dauko wannan skelin a kakkafa shine ai wa wudi al wa wudi al kitab fa taral mujrimina mushrikina mimma fi wa yaquluna ya waylatna ma li hadha al kitab la yaqaru sagiratan wala kabiratan illa asaha wa yadu ma amilu hadira faman saqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون ومن كفر موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفوا وجوههم النار وهم فيها كالهون Allah ce da an aje maka wannan an aje wannan ma'aunin aka dauko aikin ka na lada aka aje aka dauko na zunubi aka aje na lada ya rinja aka ce shikenan kuma man sakurat mawazinu fa ula fa man sakurat mawazinu akwai na kasa kasan nan fa amma man sakurat mawazinu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man kaffat mawazinu fa ummu hawiya wa ma adraka ma hiya Allah ya ce na'am ai duka sai mun dauko muku su mu je can mu je can mu ɗauko maka aran mu kawai dai muna tsoron kaka ce dai mun yi aikin da ba namu bane daidai ne ko mu ci gaba aka ce ana ɗaura wannan mizanin aka ɗauko aikin ladanka aka ɗaura aka ɗauko na zunubi aka ɗaura sai na lada ya rinja na zunubi aka ce a wannan kai shar kawai amma aka ɗauko na lada aka aje aka ɗauko na zunubi zunubi kawai ya rinja ya lada aka ce fa ummu hawiya wannan maman shi ita ce wutar hawiya me kaga wani malamin ta kai malamin tafsiri Allah ya saka musu dalili suka ce me yasa me yasa aka ce fa ummuhu hawiya mamarsa a wannan ranar ita ce hawiya saboda ai uwa idan ta kamo yaranta tana runguma kayan da ta ne shi ko to aka ce haka wuta za ta rungumo mutane ranan ta kokkona su tana rubuta ba ranan guduwa ba ga abin da aka faɗa ba cikin gidan wutan haka sai sun mala ya mutu fiha wala ya haya babu mutuwa babu rayuwa da mutum ya kone ya zama kwarangwal naman fatan naman jikinsa duk ya kone kurmus Allah ya ce sai mu dawo da shi sai a ce dawo domin ya ɗanɗana azaba kullama nan jajjuluduhum badalnahum juludan ghayra hali yadukul azab an gane wannan to wannan cetan ce ake kira shafa'atul uzma ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ma halittu gaba daya har da sauran annabawa shine wancan hadisin da ka hadace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa adam wa man dunahu tahta liwa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace annabi adam da wanda ma bai kai annabi adam ba a ranar lahira duk suna karkashina ne duk suna karkashina ne to wai wannan annabin ne wai wani zai hura lasfika huhu ya ce ma annabin nan wai ba na son cetonka ko ya ce ma annabin ba na son taimakonka annabin da yake faɗa adamu ma annabi adamu ba ma kai ba ɗan bauchi ko ba kai ɗan bauchi ya ce adamu shi ne dai kakan halittu ko gaba ɗaya ko ya ce to shi yana ƙarƙashi na ne alfarma na yake ci ma ranar lahira sai kawai kai a najeriya a najeriya ma batin shehu da ke bauchi wallahi da sai mu ce garin da ma banda waina me suke da shi har za ka ce wai ba ka son taimakon annabi muhammadu kai dai ka san akwai damuwa nan wannan ko ishara kan cewa mu kar mu rika sake baki kan abin da yake da alaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi abin da yake da alaka da annabi Muhammad girmamawa ake yi kawai girmamawa kawai ka girmama ka wuce malamin mu yana cewa duk abin da yake da alaka da annabi Muhammad kawai ana cewa ne mene Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kawai ka wuce kan ka tsaya wani domin irin wannan maganganun su ne suke barar da imanin mutum dan wa bari na gaya muku astaghfirullah idan Allah subhanahu wata'ala zai ce daga murya a gaban annabi Muhammadu yana rusa aiki yana rusa aiki ba wai ka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bakar magana ba daga muryanka muryan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana magana a hankali sai ka ce na'am manzon Allah aka ce aikinka ya lalace la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun wancan ayan ta suratul kahfi ko isra'i kahfi ko qul hal unabbi'ukum bil aktharina a'mala kaga wannan ayan ayan nan na da haɗarin gaske duk lokacin da ka karanta ta ka ce astaghfirullah Allah malam domin ayan cewa Allah yayi shin kuna san na ba ku labarin wanda ya fi asaran aikinsa wanda ya yi asaran aikinsa kuna san a gaya muku wanda ya fi asaran aikinsa a duniya kaman ka ce eh Allah muna son mu sani sai Allah ya ce allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya su ne wanda suka rusa aikin su suka lalata aikin su a duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alhali su suna tunanin abin da suke yi shine daidai shine musulunci shine tauhidin yanzu kai wani tauhidi ne zai ce ka gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baka bukatan taimakonsa a komai wani tauhidi ne akwai tauhidi akwai tauhidi shine abin tambayan yanzu akwai tauhidi to shine hadarin da ke ciki kaga kana yin abu kai haka Allah ya faɗa wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ya lalata aikin shi amma yana ganin wannan lalata aikin da ya ba lalacewa bane a shine daidai shine is the real teaching of Islam ya lalata ai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi kai ba annabi babanka ma bai kamata ka gaya mai bakar magana ba ko babanka ma bai kamata ka gaya mai bakar magana ba Allah ya ce wanda ya gaya ma babansa bakar magana Allah ya ce wuta zan sa shi wala taqul lahumu uffin ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما haƙin iyaye kenan ya tunanin ka haƙin annabi ni ba na son tsawaita magana ko in yi magana akan irin wayannan abubuwan amma dai ya zama dole ne mu ja hankalin junanmu kar mu rika sake baki akan abin da yake da alaka da annabi Muhammad in za ka yi misalanka ka je ka yi misalanka can ba da annabi ba ko ka ce baka ce baka bukatan ceton shehu baka bukatan ceton shehu dayir bauchi ka faɗa wannan baka bukatan ceton shehu ibrahim ka faɗa wannan baka bukatan ceton shehu ahmad tijani ka faɗa wannan amma kaka je kan annabi kaka je kan annabi domin hadarin da ke ciki ko Allah mun tuba Allah ka tsare mu kuma ai kaga abin da Allah ya yi yanzu ko yanzu wannan maganganun da yayi sai gashi an nemi agajin wasu kuma ko ba haka aka yi ba ga wasu malamai duk sun zazzo za su ba da agaji sai ya ce a'a shi baya bukatun su ko ba haka ya kamata ya zama to wannan ni dai ba ɗabi'a na bane kutsawa cikin irin waɗannan maganganun mu abin da muke ƙoƙarin tafiyar da al'umma shine a ma fara fahimtar addinin tukunna ba mu tsaya muna faɗan izala ɗariƙa shi'a na kashabandiya ni ba shi bane uslubi na a'a mu fahimci addinin ma tukunna ko kana ji mutane suna cewa mutumin da ya kai shekara hamsin bai san ma ana yin wankan janaba ba amma muna nan muna ta rigingimu ga su nan a ƙauyuka da yawa kana gani wani yana tambayan yana tambayan malamin mu wai da Allah yana ta cewa wai a cikin tahiyya tahiyya an ce kaza wai tahiyyan nan a tsaye ake yi ko a zaune haka ya gaya wa farfesa Ibrahim Ahmad Makari wai da Allah malam tahiyyan nan da kake ta magana akan wai a tsaye ake yin ta ko a zaune ne shi bai ma ai daga nan ne shi ya wajabta ma kansa duk mako sai an fita kauye da hawa duk mako sai an je kauye da hawa saboda ba zai yi a ta tafiyar da mutane a nan wurin tafsiri na wancan layin na layin zaria ai wani ya rubuto tambaya mutumin da ya ci abinci da rana da ramadana ya matsayin azumin shi jiya ma wani ya kara tambaya ko jiya wani ya koyo ne mutumin da haƙori yake mai ciwo shin zai iya shan magani me yake nuna abin zai baka dariya kai ba abin dariya bane tun da har kaga yana tambayan mutumin da ba shi da lafiya haƙori na mai ciwo zai iya shan magani to ka tabbatar akwai ƙarancin karatu a inda ya fito ne to laifin suwaye laifinmu ne dukanmu nan wurin kai kana da ilimin da ya kasancewa ba za a iya ana azumi a sha magani ba ka je wurin ka ilmantar da su shi ne zancen gaskiya ba mu ce ba mun zo mun tari a cikin gari na faɗa jiya ko yau ne jiyan ne yau ma na faɗa ko kowane layi uku ka kirga sai ka tarar da mai tafsiri a nan garin kowane layi uku ka kirga su sai ka gani daga can titin can ka fara in ka kirga layi uku sai ka sanar da wani malami yana tafsiri a wurin da ka kara gaba ka kara kirga wani layi uku wani layin ma a layi ɗaya sai a samu malaman tafsiri guda biyu uku wannan ɗan dariƙa ne wannan ɗan izala ne wannan yayi da rana wannan yayi da yamma wannan yayi da daddare wani kaji ma wani ya kara mana wannan yayi da asuba ga ƴan uwanmu can filani ga ƴan uwanmu can sauran bayan Allah wanda suna neman wanda za su zo su ilmantar da su babu mu muna nan kowa yana son a ce shi malam ne shi malam ne ba ina cewa kada malamai su yi wa'azi ba ne ba abinda nake kokarin faɗa ba kenan me nake kokarin faɗa shine yadda muke ta kokarin sai yan birni sun san Allah ko sun san addini me yasa wa'ancan ba za mu yi haka akan su ba me yasa ko da yan birni sun fi ba da zakka ne ko ai zai yi ko hakan ne ko yan kauye suna wani sadaka to amma an bar bayan Allah nan yanzu misali bayan Allah nan kafin zo nan cikin gari su yi saurari karatu ba sai sun yi tafiyan minti goma sha biyar a mashin aƙalla ne ma ni ban san ƙauyen ba lafiya na ce zan je aka ce mun kai malam ana ɗauke mutane na ce na hakura malam zan haka ne lafiya na ce zan je musu zan je ƙauyen bayan an gama ɗaukan hotuna ce zan zo ana ta tsare tsare ka ce kai malam ka ga in ka je wayannan wuraren aka yi haka haka da kai to shikenan lamar ya ɓaci sai na ce eh sai ni ma na ce to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye sai na tsaya ba ina cewa wai mutane su ji tsoron kar a sace su bane an gane wannan a'a dole mutum zai tsaya kuma ya auna ya ga ya rayuwa take abubuwan da wayancan bayan Allah suka faɗa wanda hannun hakuran ce ba zan je din ba na yadda haka ne wasu yanzu suna gani na kaman wani mai kuɗi ne saboda haka sai a sai ka zama tarko kuma ko ba haka ba sai ka zama tarko to abinda wasu suka lura da shi kenan suka ce a'a ana neman idan mutane ne ko da kai baka da kuɗi to za a zo a wahalar da al'umma saboda haka sai na yadda na ce to ba zan shiga ba sai na hakura kawai an gane wannan to amma lalle lalle ya kamata a samar da wani tsari wanda zai lura da wayannan bayan Allah da suke ƙauyuka da kuma dazuzzuka da rigage domin ya zamanto su ma an sanar da su addini Allah ya ba mu ikon gyarawa ceto na biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ita ce ceton muminai muminin nan ya riga ya shiga aljanna an lura amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai zo ya ce ma Allah subhanahu wataala yana neman ceton shi daga aljanna na uku ya ce ma Allah a kai ka aljanna ta bakwai banda nan Muhammad ba wanda yake da wannan gatan a wurin Allah ba kana aljanna ya ce Allah muna neman ba mu wannan kara sama da shi ai yana yawan yi min salati Allah shi an baka wace ki darajar salatin da kake mun a duniya yanzu maimakon aljanna ta uku an mai da kai aljanna ta bakwai ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na uku shine da aqwamin tasawwad asnatuhum wa sayyiati ceton wayannan mutanen da ake kiransu da suna ashabul arafi aran ma ka gano su ba gano ashabul arafi ba ai bayani aran ma ya ce a ayoyin zaka jawo mana ba akwai mutanen da aka ce za a sanya su akan dutsen larabi ba wa'inda ladansu da zunubinsu ya zo daidai ma'ana yana da zunubi miliyan goma yana da lada miliyan goma kaga ba wanda ya rinjaya wani kan kan kan kenan yawa kunnan doki a ai wani zama na doki yana ɗanyi haka ɗaya yana tsaye ɗaya sai karkata haka musamman ya ɗan jin motsi ta can sai ya karkata haka to wannan to hannun riga daidai to an ce zunubi da lada sun zo daidai bayan an musu ukuba kai Allah mun tuba Allah ka yafe mana ukuban fa shine za a tsayar da su tsawon shekara arba'in suna kallon gidan aljanna ga mu nan muna cin naman dawisu muna ga kanan ka dauko cinyan sa kawai haka la ilaha illallah duk suna kallo kawai tsawon shekara arba'in malam sai kuma a juya su sai su kalla gidan wuta suka ga wannan nan ya ɗauko ruwan zafin na ruwan ruwan gyambo an ga an gane ruwan gyambo irin ruwan ka ga idan mutum yana da kurji za a ga wani farfarar ruwa da jajayen jini haka haka shine za a tara shi ba a tafasa shi a tafasa shi idan dan gidan wuta ya ce yana cin kici sai a tsibo a bashi da yayi haka kafin ya kawo fiskan shi fiskan za ta kwayi sai fiska ya koma kwarangwal za su ta kallon irin wa'annan hukuban da azaban da ake yi ga wani nan an sa hook an jawo harshen shi shine mai cima mutane mutunci haka za ka ga ga wata nan an sa kigi an ja gashin ta sama su ne masu mazan da ba nasu kwalliya ba da gashi ka san mata suna yin wani tsiya sai a turo haka ture ka ga tsiyan nan duk sai ga gashi haka to aka ce wannan gashi za a ja shi sama a daure shi a sama tana ritu ga wani nan an sa hook ta gaban shi an jag kaga da aka sagala wannan abu haka za a sagala mutum wannan ba aka ce ai mazinaci ne zina yake a sa an san irin hook din nan da ake kama kibi ko haka za a sa a gaban mutum a cako ta kawai sai a ja shi sama yadda kaga an rataye wannan fitillan haka za a rataye shi yana rito me laifin shi yana zina haka to haka za su yi ta kallo tsawon shekara arba'in suna kallon gidan wuta da azaba da ake yi sai a kara cewa a juya su kallo gidan aljanna ko ba mu shiga ba dai mu kalla daɗi ko ko ba a shiga ba a kalla amma can kuma Allah sai sun kwa shekara arba'in suna kallon daɗi sai a kara juya su to a ƙarshe aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zai je ya cece su Allah kuma zai ba shi shetan shi kenan sai a shigar da su a ceto na gaba shine ceton da ko da dai wannan matsalan akwai sabani a kanta ceton babban nan nasa abu dali ko wasu malamai sun tafi kan cewa bai karɓa imani ba har yarsu wasu malamai sun tafi kan cewa ya karɓa imani an gane wannan to wannan mawallafin ya tafi kan cewa bai karba imani ba bai yi imani ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai je ya cece shi to amma ceton da za a yi masa shine za a jawo shi sama sai ya zamanto wuta ba za ta kona ko ina ba sai daga daidai idan sawunsa zuwa tafin kafansa amma sauran jikinsa wuta ba za ta kona ba wasu malamai suka ce a'a ai Allah subhanahu wataala ya riga ya yajin wannan bawan Allah duk kariya da ake baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayar sannan kuma sayyidina Abbas ba Abdullahi bin Abbas din ba yana cewa ni naji baffan nan naka yana faɗan cewa ya yi imani da kai ya yi imani da Allah manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ban ji ba an gane wannan ko to akwai dai sabanin malamai mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa a bai imani ba amma wasu malamai sun tafi akan cewa ya imani to ala kulli halin dai wannan bawan Allah da ya rubuta wannan littafi ya tafi akan cewa bai yi imanin ba saboda haka duk da haka ma za a cece shi dai shafatu sallallahu alaihi wa sallama li aqwamin min al muwahhidin al usat da duk saujaba dukhul an nari manzala sallallahu alaihi wa sallama akwai wanda za a cece su sun cancanci a sa su a wuta manzala sallallahu alaihi wa sallama sai je roki Allah subhanahu wa ta'ala da niyan a yafe musu Allah subhanahu wataala su ma ya yafe musu akwai ceton mutane ko wasu al'umma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi ko yayi nawa mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba dubu saba'in kowane mutum ɗaya za a ba shi ceton mutane saba'in kuma daga cikinsu akwai ukasha ko wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana zaune a masallacinsa yace Allah subhanahu wataala ya lamince mini akwai wasu mutane a cikin al'ummata za su shiga aljanna su dubu saba'in ba tare da hisabi ba da sun zo ba magana hisabi yalla yalla yalla ku shiga aljanna yalla yalla yalla ku shiga aljanna da sun zo kawai ce ku shiga aljanna sai ukasha ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kiransa suna ukasha sai daga hannu yace ya rasulullah yace ya manzon Allah roka Allah ya sani a cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana cikin su sai wani a can baya shi ma ya dago hannu ya rasulullah manzon Allah yace aha ni ma ka roki Allah ya sani a cikin sai manzon Allah yace ukasha ya riga ka kasha ya riga ka Usman ya suka ce to a menene hikiman da aka ce bukata ya riga shi saboda kada a mai da wurin kuma ya zamanto kowa ya daga hannu nima a sani nima a sani nima a sani a san nima yana wurin daga hannu ko wannan shine nau'uka na ceto an lura da wannan nau'uka na ceto wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi shi wannan abin da kaga mun karanto tun jiya har zuwa yau to wannan na jiya da muka karanta yana cikin littafin wani aqidatu tauhid ko sharhin tauhidi ko ba haka muka faɗa ba bar ma mu nemo sunan shi saboda ka san yanzu abu ne ka san wani fatuhul majid sharhi na kitabut tauhid fatuhul majid sharhi na kitabut tauhid lalle ka rike sunan littafin fatul majid shafi na 265 wannan dinnan da muka kawo nau'ukan ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ga wanda ya kawo shi sharhul aqida at-tahawiyya shi ma ba littafin yan dariqa bane wannan abin da na karanta ba littafin yan dariqa bane sharhu aqida at-tahawiyya ba na yan dariqa bane mujalladi na daya shafi na 274 zuwa shafi na 284 ibn kafir ya kawo shi shi ma a cikin littafinsa mujalladi na biyu shafi na 202 zuwa shafi na 209 saboda mutane su sani wa'annan abubuwan da duk wasu ke rigima a kansu a ba ma san ceton annabi ba ma san kaza a'a manya-manyan malaman izala na duniya su sun tabbatar annabi zai ceto din mu a Kaduna an taba samun wani wanda ya taba cewa a idan ka ji an ce wai Allah ya sa annabi ya cece ka wai an raina maka wayau ne wai an raina maka wayau ne wai ana nufin wai cewa kai aikin da kai Allah bai karba mani ba za a saka aljanna ba sai annabi ya zo ya cece ka wane ya ce annabi zai ce to alhamdulillah alhamdulillah malam yana faɗa ne yanzu yana cewa ɗaya daga cikin manyan malamai a Najeriya balalau ya ce lalle lalle fa annabin nan zai ceto mutane su dina wulakanta annabi duk wanda yake inkarin ceton annabi in yaje lahira sai ya sha wuya tun daga duniya ma ko Allah mun tuba Allah ka yafe mana daga cikin abubuwan da ke ba mutum dama ya samu ceto a lahira a sauwake ga wasu kaman haka na ɗaya yawaita karatun alkur'ani yawaita mene karatun alkur'ani shi yasa kaga iyayenka Allah subhanahu wataala ya ƙara jikansu da rahama kowane rana suna da wani wuriji da suke na karatun Qur'ani ko dai su karanta izu biyu ko izu biyar ko izu goma Allah ke da kullun kafin su fita shago ko rumfansu sai sun karanta wannan wurajin nasu izu biyar ko izu goma malam kafin ya rasu kullun Allah ke da kullun sai ya karanta izu biyar ne nashi kullun izu biyar ne kullun haka babanmu yake karantawa Allah ya masa rahama amin to yawaita wannan karanta alkur'anin da kake yi ba lalle sai ka haddace ba balantana ka san wanda ya haddace qur'ani da wanda yake karantawa da littafi ba za su zama ɗaya ba yi ko ba gaskiya ba wanda ya haddace ladan shi ya fi yawa sosai to kama bude qur'anin kana karantawa haka aka ce qur'anin zai cece ka ranar lahira wa ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace ikra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه شيء القرآن زي زوران اللاهرة يناكي تما سكران تاشي shi sa kaga babanka kafin ya rasu yana ta yawaita karanta alqur'ani kai kana ganin kaman ko bai da uzuri ne yana gyara lahiran shi ne kai ma yanzu kana son ka shiga cikin masu gyara lahiran shi kullun ka karanta alqur'ani zaka ce a kai ba kai sauka ba aka ce kullun ka karantawa daga alamta da kai ban zuwa nasi in nan ka iya ka karanta fakrahu ma tayassara min alquran Allah ba zai kyale ka haka kawai ba yana daga cikin abin da zai ba mutum ceto ranar lahira wayannan masu zaman kansu ne banda wayancin da muke karantowa ba muka karanto da wannan wasu ne kuma shine yawaita yin azumi yawaita yin mene azumi banda azumin nan na farilla to ka samu wani lokaci wanda zaka rika yin azumi na nafila ko dai litinin da alhamis ko ko azumin tasu'a da ashura ko ko azumin situ shawwal din nan da ake yi ko ko azumin farin wata shine sha uku ga watan musulunci sha hudu ga watan musulunci sha biyar ga watan musulunci kai ko ma ba haka ba ka ware wata rana kai za ka yi azumi ne don Allah to idan ka sama kanka a cikin wa'annan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaga asiyamu kaga azumi wal qur'anu da al qur'ani yashfa'ani lil abdi suna ceton bawa ranar lahira ya ƙulu siyamu azumi zai ce ranar lahira ai rab ya ubangiji na inni manatuhu ta'ama wa shahawati bin nahari ni dinnan Allah na hana wannan mutumin yin sha'awarsa da cin abincinsa da rana ai zai yi a cikin mutane akwai wanda yana da sha'awar iyalinsa da rana to amma tunda yana azumi ba zai je ya kusanci iyalin ba sai ce Allah tunda na hana shi ya ci abin da yake so ya sha abin da yake so kar ya kusanci iyalinsa tunda yana azumin Allah ka wani shi shi sai Allah subhanahu wataala ya ce mun baka azumi kenan ba Qur'ani sai shi ma ya kara ce ma Allah wannan bawa naka na hana shi yin bacci da daddare sai ya tashi da daddare ya ta karantawa ya ta karantawa ya ta karantawa sakamakon hana shi bacci da nayi da daddare Allah yana neman ceton shi Allah shi ma sai ce na baka sai ya ce daga cikin abin da ke ba da ceto tun a duniya ma ko idan ka rasu a samu al'umma musulmai da suka kai yawan arba'in su yi maka sallah zala sallallahu alaihi wasallama ya ce naka ta yi kyau domin hadisin farko ya ce mutane ɗari to kafin akwai unguwan da gaba ɗaya ba su kai ɗarin ba ko kamar mutum da muna riga ne rigan mu gaba daya ai ba za mu kai haka ba ko za mu kai ɗari ne haka za mu kai ɗari ba gida ne kafin ka ƙara ganin wani gida sai ka kai kamar daga nan zuwa layin jama'a sai ƙara ganin wani gida duk wurin daji ne sai ka ƙara gaba kuma ka yi tafiya haka sannan sai ƙara ganin wani wurin ko to kaga dukan mu idan aka hahaɗa mu gaba ɗaya mu ƴan riga ai ba za mu kai wannan yawan ba to yaya kenan akwai damuwa sai manzon Allah ya ƙara kawo sauki ga hadisi na farko Masala sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min mayyitin babu wani mutum da zai rasu tusalli alaihi ummatun minal muslimina wanda musulmai za su yi masa sallah yabluguna mi'a wanda sun kai ɗari kulluhum yashfa'una lahu dukkanin su suna nema masa gafara illa shufi'u fi face sai Allah ya ba su ceton wannan ceton da dai kun kai ku ɗari kuna ma wannan gawan addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa Allah ya ce mun gafarta mai to a hadisi na biyu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo sauki an gani ko misala sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min rajulin muslimin ya mutu babu wani mutum musulmi da zai rasu fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan sai a samu mutane da suka kai yawan arba'in sun tsaya akan gawansa la yushrikuna billahi shay'a wanda ba sa hada bautan Allah da wani illa shafa'ahumullahu fi face sai Allah ya ba su ceton wannan mutum ma'ana sai Allah ya yafe ma wannan mutumin da ya rasu to kaga idan mutum ya rasu sai a dan sanar ko a dan sanar wurare daban-daban saboda a samu wannan kwaɗayin na musulmai guda arba'in ballantana ai dai a nan cikin gari dai zai yi wuya a yi rasuwa a ce ba a samu yawan mutanen da suka tsaya kan gawa ba da suka kai arba'in ko zai yi wuya zai yi wuya kai koda da yamma ne za a samu yawan mutanen da sun wuce arba'in to kaga a wannan sallan da aka yi sai mai kyakkyawan fatan ma Allah ya yafi ko shine abin da nake faɗa ma mutane nake cewa idan ka san tsakaninka da wanda ya rasu akwai wani damuwa kana ganin ba za ka iya yafe masa ba kar ka je sallan jana'izan shi kar ka je domin amfanin zuwa wurin sallar janaza shine ka roƙan ma wannan mamacin gafara Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa Allah ka kai masa rahama Allah ka yalwata kabarinsa ka nawwara kuburinsa kurakuran shi Allah dukka yabi sai bayan an je an kai shi magabarta an dawo kuma sai ka ce ai ranar nan ma ya cushe naira ɗari biyu a ba a yi ne kai fa ka dawo daga cewa Allah ya yafe masa kai kuma yanzu kana cewa wai kana bin shi ɗari biyu wai ya cuce ka kinan baka yafe mai ba addu'an da kaje kai yana da amfani kenan an gane wannan saboda haka duk wanda ya rasu ai san samu ne ma duk wanda ya rasu in akwai wani sagale tsakaninku ko wani dan damuwa tsakaninku ko tun da ya rasu a kulla wannan babin Allah ya yafe mai kai ma ka yafe mai tunda baka sani ba kai ma zai yi tsakaninka da wani akwai irin wannan damuwan kai ma in karasa haka za a zuwa shiga an gane wannan Allah ya fi mana na hudu wanda yake ba mutum garantin shiga aljanna ko ceto manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce yawaita maimaita kiran sallah idan ladanin ku ya ce Allahu akbar Allahu akbar aka ce kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar duk abin da ya faɗa ka maimaita an gani ko in yace hayya ala sala hayya ala sala sai kace mene la haula wala quwwata illa billah in ya kara cewa hayya ala sala kace la haula wala quwwata illa billah in yace hayya ala fala kace la haula wala quwwata illa billah in yace allahu akbar allahu akbar kace allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah kace la ilaha illa allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai kai wannan addu'an allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wasalatil qa'ima to har zuwa ƙarshen wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wanda zai yi wannan abin ladani ya kira sallah yana maimaitawa bayan an kida kiran sallah bayan an kida kiran sallah yace kuma Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salatil qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal fadila والدرس الرفيع وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد من سن الله صلى الله عليه وسلم yace halat lahu shafa'a ceto na ta wajaba a kan shi ba wai za a yi maka ba manzo Allah yace ta ma wajaba ne kama taurin kanmu ba zai bari ni ba sai ga ana kiran sallan ana surutu dan Allah baya faruwa ne naga wasu na zazzare min ido ne wai irin kaman da su nake yi ni ba da kai nake yi ba ni ba da mai da wukan ko haka ake cewa mai da wukan ba da kai amma muna faɗa ma kanmu gaskiya ne ga hanyoyi da zaka sa wannan dai ka san manzo Allah ba zai maka wasa ba yace in dai kai ya halat lahu shafa'a ceto na ta wajaba a gare ka abu na biyar wanda yake ba wa mutum ceto manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yashfa'u ash-shahidu fi 70 min ahli baiti mutumin da aka kashe shi wurin ɗaukar kalman Allah ko wurin yaɗa kalman Allah to aka ce za a ba shi ceton mutanen gidansu da danginsa mutum saba'in mutum saba'in a ce duk an baka ceton su je ka cece su da ta idan kana ma wannan bawan Allah rashin mutunci a duniya yaya da ya zo kanka sai ya tsallake ka sai ce a duniya ba kana daga cikin yan tawaye na ba Allah ya fi mana Allah ya fi mana to wannan dai su ne abin da yake da alaka da shafa'a da ceto mun ɗauki shawarar mu kawo su ne saboda ƴan uwa musulmai su sani abinda wasu ke faɗa babu ceto ba akwai ceto su sani duk wanda yake hura lasika yake cewa babu ceto ko annabi ba zai yi ceto ba to ka sani dai ƙarya ne wannan yanzu gashi mun karanto in ayoyin Qur'ani mutum yake takama da su ga ayoyin Qur'ani an karanto in hadisai kake takama da su ga hadisai an karanto to ta yaya ne kuma zaka ce wai babu ceto ko annabi ba zai yi ceto ba ko kuma ma kace ma baka bukatar ceton annabin ka wannan dai ya nuna akwai rauni na imani da wasa kuma da addini an gana wannan Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya tsare Allah ya kare kuma ina ganin abin da za mu iya ɗauka a karatunmu na yau kenan in Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya sai mu ci gaba da fassara ayan dama wannan aya ne ta ta jawo mu ko alladina ahan ko bai ta bane wannan aya ne a'a ba wannan ba ta samanta wa kam min malakin fis samawati la tuguni shafa'atuhum shay'a Allah ya ce mala'iku da yawa da suke sararin samaniya cetonsu ba zai amfanar da waɗanda suke bauta wa gunki ba sai muka ce to tunda mun zo kan ayan da ke da alaka da ceto to ya kamata a yi karatu a kan ceton ne to kuma muna da yaƙini daidai gwargwado ko da mutum bai fahimta ɗari bisa ɗari ba to ya fahimci dai wani abu wanda ake kira ceto kuma manzon Allah zai yi ceto mumine za su yi ceto mala'iku za su yi ceto alƙur'ani zai yi ceto azumi zai yi ceto shahidi zai yi ceto ko ba haka ba ai akwai wasu ma yaranka da suka rasu kafin su girma aka ce za su cike karan lahira ka san akwai wanda ya haihu yaron ya rasu ya haihu yaro ya rasu ya haihu yaro ya rasu manzo Allah ya ce wayannan yaran da kaga ka haifa sun rasu za su ceci iyayen su ranar lahira za su ceci iyaye wata mata ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ba su kai uku ba ba bi ne ba manzo Allah ya ce biyin ma za su yi ceto tace sai na ji nauyi in ce wa manzo Allah idan ɗaya ne ba ina ma da ta tambaya ka san wani yaro ne ne na shi yarsu ta ce sai na ji nauyi da na tambaye manzon Allah idan ɗaya ne bai rasu to shi ma ɗayan muna fata Allah subhanahu wata'ala ya lamince ya yi ceto ko sannan iyayen da suka sa yaransu a makaranta har suka haddace alkur'ani aka ce da an zo lahira su ba wai ma maganan wai a musu hisabi ba tukunna za a ɗauko kujera ne ta zinari iyayen ba ma yaran da suka da ce a'a iyayen tukun sai an dauko kujera ta zinari sai a daura musu a zaunar da su sai a dauko kambi wannan hulan sarkin nan sai Allah ya ce a sa mu iyaye albarkan ne to kawai duk wayannan nasoshin duk wayannan ayoyin da hadisan kawai sai mutum ya kau da kai a kansu kawai sai ya ce maka babu cikin saboda wani biyan bukata nasa Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah mun tuba Allah ka yafe mana kuma abinda zamu dauka kenan akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu zamu hakura saboda dare ya fara yi to a majabaki ne zai fara yau idan aka ma mutum sallah ya rasu kenan idan za a raka shi idan za a raka shi za a masu rakiya su ne a gaba ko kudi shi ne ke a baya
to akwai sabanin malamai akan wannan wasu malamai suna ganin tilla kai shi za ku yi tilla ku za ku kai shi ba da kaban zai je ba ku za ku yi gaba wasu malamai suna ganin tilla raka shi ne za a yi to shi ne za a sa a gaba sai a tafi duka wannan ba shi bane abin da ya kamata musulmai su mai da hankali a kai yaya za su gyara tsakaninsu da Allah shi wannan da ya rasa aina shi ta gama ko ba haka ba ko ka shiga gaban shi ko baka shiga gaban shi ba dai lahiran ya riga ya tafi eh aran ma kana son kai dariya ka dan dara mana eh kasa kasa ayo ai lahiran ya riga ya tafi saboda haka kawai mu mai da hankalin mu kan yaya zamu mu gyara tsakanin mu da Allah yaya zamu mu gyara tsakanin mu da bayan Allah da muke rayuwa da su an gane wannan an gane wannan so sabanin malamai ne shi za ga wasu suna sa gawan a gaba sai motan gawa ta fara tafiya gaba sannan su sai su biyo baya wasu kuma ai tunda mu ne za mu kai shi ba shi zai kai kan shi ba mu ne za mu tafi gaba shi ya taho baya to wannan dai sabanin malamai ne duk wanda aka yi muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa an dace an gane wannan muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa an dace akwai wannan nan bismillah wa alaikumus salam kana tafiya ina to bismillah na'am sai kai babban mutum ne eh transfer din aha kudi ya zama biyu Yawwa. a'a to nan fa aiki ya kama fa ko dai ka je gidan rediyo ko dai ka je gidan rediyo ka faɗa wanda ya sanya maka transfer so biyu ya zo ya karɓi kuɗin shi koko na biyu a'a ba zai faɗa ko nawa ba ne a'a koko na biyu an lura ka kashe kuɗin don ranar da kuka haɗa shi ka biya shi koko na uku shine kai amfani da kuɗin kai wani abin alheri da shi cewa Allah ya kai ladan zuwa gare shi duk ranar da kuka haɗu kuma sai ka gaya mai cewa ka bar canjin ka a wurina ko ka tura mun kuɗi sau biyu amma da na gano haka na yi maka aikin alheri da shi in ya ce a ni ya sa ka sai ka fallo kuɗi kawai tas tas tas sai ka miƙa mai wancan aikin alherin da aka yi yanzu ladan ya dawo naka eh abin da malamai suka ce ke Allah ya in akwai wani tambaya bismillah in babu za mu haƙura bismillah dan wa yana magana kan aya da Allah subhanahu wataala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun cewa ba a halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta wa Allah tambayar dan wa nan wurin shine shin su ma aljanu irin yanda muke yin bauta haka su ma suke yi sai a ce maka kwarai da gaske yanda za ka yi ruku'u da sujjada ka yi karanta fatiha da su haka suke yi yanda kake zuwa aikin hajji haka su ma suke zuwa yanda kake ba da zaka haka suke duk wani abu wanda ka sani musulmi yana yi to su ma haka suke yi ba wani bambanci ba su gashi nan ba su jini wa inna ko wa anna minnal muslimuna wa minnal fa man aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma alqasituna fa kanu li jahannama ai gashi nan ayoyin qur'ani duk kai qur'anin nan fa duk abin da kake nema ba gashi nan ne a ciki wani to yana ganin ya kare kenan kana dama kai tambaya don ka ji tsoro yauwa kaga security ko da mu yin tsoro ya ce tilla an ce ba tsoro to shi ma a tsaya sosai abin ka ana daukan ka ne aikin kai ana daukan ka shi ofisa yana cewa kamar lokacin da ake yin karatun nan fa yayi kadan sai an dauko karatu yayi dadi a ce kuma an tashi shi wannan ba tambaya ba ne shi wannan shawara ne yake bayarwa to ka san muna da ƙa'idoji ne an lura ko muna da ƙa'idoji wanda ƙa'idojin su ne suke lura da mu tsarin shi ne karkarike mutane ka wahalar da su har sai sun gaji ana yi ana jin daɗin a yanki maimakon a yi ta yi har ka gaji gobe sai ka ce ba za ka dawo ba amma ana yi ana cikin daɗin ma a tsaya sai ga gobe ka ce kai zan zo to akwai wayannan hikimomin sanan hikima na biyu za ga ana ɗauka anan ko za ga ana ɗauka anan wannan akwai bayan Allah da suke kallo duk lokacin da ka tsawaita datan su ba zai kai ba sabanin na awa daya za su kalla cikin nishaɗi da abin nan suna kallo abin nan ba mun faɗa ba wani bawan Allah ne ma ya sa mana datan ko Allah ya saka mai da alheri lalle ni na san shi ba ban san shi ba haka kawai sai ya wurgo data mai yawan gaske mai yawan gaske ina kyautata datan za ta iya kaiwa ma har bayan Ramadana ina kyautata zaton Allah ya saka mai da alheri to kaga waɗanda suke kallo yanzu suka ga an tsawaita su tallaba wani bane zai samu su data sai su shiga cikin damuwa an gane abin da ke faruwa sai su shiga cikin damuwa to amma an yi awa ɗaya an yanke shikenan gobe za su kafin gobe sun samu aikin da suka yi sun samu kuɗi sun ƙara sa wata data sun ƙara bin mu ko wannan abin da kake gani kullum muna zuwa da shi ana ɗauka ne da MB yake amfani shi kuma ko bayan an gama za a sa a waya akwai group ɗin karatunmu da muke yi duk inda muke yin karatuka ana ɗauka ana sawa a group ɗin karatun akwai admins da suke lura da wayannan karatukan su ake posting ana sassawa a duk lokacin da ya wuce awa ɗayan za ka ga MB ya ƙaru sai ya zo ya cinye maka space a wayanka gashi kana son kai karatun ka ji karatun amma baka da space to amfanin barin shi daki daki din kenan ta yadda kowa zai iya samun abin da zai iya samu ai ba wai ba ma son mai karatun bane ba wai muna tsoron yin karatun bane a'a to amma tunda akwai ka'idoji kuma wasu karatukan ana yanka ana sawa a kafafen yada labarai ana sa wasu a TV wasu makamancin irin wayannan abubuwan to in kai wuce wayannan ka'idojin na awa daya su mahukunta gidan TV ko mahukunta gidan rediyo ba za su yadda ba an gano irin wayannan abubuwan to dole za a aya a lura da abubuwan da yake abin nan kuma na karshe mu inda muka taso malaman mu bamu ga suna yin karatu ya wuce awa daya ba a garin mu bamu ga ana yin karatu ya wuce awa daya ba kuma duk wanda ya je Kaduna zai ga Shehu Dayar Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu baya yin karatu ya wuce awa ɗaya da an yi awa ɗaya an fassara shi kenan ai addu'a kowa ya koma ci gaba da neman abincin sa yanzu akwai masu akwai masu iyalai a nan wurin yanzu majabaki alaran ma ne kaga alar alaran ma alaran ma ango ne yanzu kawai matan shi kawai ta ga ya je ya dade a waje sai ta fara tunanin ko ka fara neman ta bi ka gani shi yasa sai a tsaya da abin nan ai hakuri wanda suke son su karɓa karatuka ko su shiga cikin grup ɗin da ake sa karatukan sai su ma malam buhari magana akwai malam kabiru ko wanda sirikin can gidan ko akwai buhari akwai malam isa shafi jume akwai dai sauran makamantan yan uwa haka wanda suna adin ɗin mutane a grup ɗin an gane wannan in akwai wani a nan masallacin wanda ake ganin za a iya ba da sunan shi sai mu yi magana sai a yi adin ɗin shi sai ya zamanto in nan masallacin duk wanda yake son samun karatukan da muke yi ko da bayan ramadana zai iya abin nan din in akwai wanda ake ganin za a iya bada sunan shi ko abin nan shikenan in kuma ba mala ibrahim kai sananne ne a nan ka ɗaga hannu a gani ko an san ka sananne ne to shikenan za a sa su za a sa shi ya zama cikin admin duk wanda yake son karatu sai ya sai ya bada namban shi a wurin shi sai ya adin dinsa a grup din abin nan na'am wani malam yakubu shine wanda ya ainihin wanda ya buga mata to shikenan yana yin whatsapp malam yakubu to shikenan kamar magana kawai ta whatsapp da number da kake yi sai mu sa ayi adin din insha Allah shine chairman na masallaci eh to inda chairman ne kai member Allah ya yafe mana wa alaikum assalam bismillah
na ji an ce kamar jiran moni kan sassauta ma abu lama a nama dalilin soyayyar da ya nuna wa shugaba shi kuma wannan na ga ya ma har ya mutu to yana kaunar shi bitar su ba shi ya yi zuwa dan mun ƙarin bayani to ai maulana na riga na faɗa na ce wannan matsala ne na sabani ka gane ko na san abin da kake magana sosai fiye da nake tunani mas'ala ne wanda wasu malamai na ahlus sunna sun tafi akan cewa bai yi imani ba wasu malamai a ahlus sunna din ma maza ba na ahlus sunna sun tafi akan cewa ya yi imani amma majority malaman shi'a su sun tafi akan cewa da imaninsa na sa abin da kake magana asnan matsali akwai wani littafi sunan shi asnan matsali na fara yin rubutu a kan shi bari na zo na yi kawai na ga cewa kawai ba abin da ke gabana ba kenan tsaya ne karatu shine mafi ala amma rubutun har yana muswadda sosai ana ma shi dace na ma ai type a buga shi ne na bar shi kawai ci gaba da neman karatu kawai abin nan to na san wannan matsalolin kai ma daga jin sunan littafin asnal matsali ka san kan me aka yi littafin to na riga na san wannan kisa kawai ba sai mun tsaya muna ta cewa malaman shi'a malaman kaza a'a mu ba haka tsarin karatun mu yake an gane wannan so matsala ne wanda kawai muka tsaya haka kowa yana ganin ya fahimta akwai sabanin malamai wasu na ganin cewa a'a da imanin sa wasu na ganin ba da imani ba babu bukatun sai sai ana ta ahlus sunna yan shi'a yan dariga yan wannan duk ba shi bane babban abin da yafi dacewa da musulmai shine su hada kawunan su in ba su hada kawuna ba wahala ne zai ta fuskantar su Allah mun tuba Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu ina ganin shikenan Allahumma bi rahmatika na'am ai shi malami ne wannan ba sai kai kakka ba kanka wahala amma me yake so ya ce eh sai ranar sallah to kai kafa ne ko ko kai menene ne mutum ne ya yi niyya gobe an ga wata yau da daddare a saurara saboda mutane su fahimta an ga wata yau da daddare sai ya yi niyya zai yi azumi sai ya kwanta bacci tun da ya kwanta bacci tsawon kwana talatin ko ashirin da tara bai farka ba sai da aka ga wata na sallah sannan ya farka to yaya to ai tambaya ne guda ɗaya baccin nan da ya azumi yake yi ba azumi yake yi ba saboda haka ba azumi ba sallah yanzu wannan bawan Allah to tunda ya zama haka ne to kaga zai rama azumi shi ba za a ce zai yi zai yi sittin ba a zai rama azumi kuma wayannan salloli to zai rama su ba za a yafe ne ba kuma za a bincike shi me ya sha idan ya zama to kwaya ne kuma ya sha to kaga ya kara ma kansa zunubi an lura ko sannan iyayensa kuma da ƴan uwansa da abokan arziki me suke yi har ɗan uwansu yana ta bacci tsawon kwana talatin. Ko? Me suke yi? Ya nuna ne cewa baya zaman lafiya da mutane. Ko? Illa ga kana bacci tsawon kwana talatin ba wanda ya iya tashinka. To Allah ya fi Allah ya fi اللهم برحمتك الواسعة أمنا وإنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وعن راض أنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين